أضل غير أنني إذا سبقت أولى الدرائد أفصل على رسيسة تراي وكل أبي باصل غير أنني إذا علرت أولى الدرائد أفصل وكل أبي باصل غير أنني إذا علرت أولى الدرائد أفصل سيمي كما وكل وكل أبي duk wani mai kin wulakanci duk wanda yake mai kin wulakanci basilu lalle za a same shi da sadaukantaka lalle za a same shi da karfin rai wanda duk yake ba zai yadda da wulakanci ba ai babban hanya daman ta ya fita daga wulakancin shine ya zamo mai sadaukantaka mai karfin rai wanda ba mai karfin rai ba dole ya haɗu da wulaganci wanda yake ba mai karfin rai ba ba mai sadaukantaka ba ba mai himma ba ai dole ya gamu da wulaganci amma wanda yake ba zai taɓa jurewa haka ba to babbar abin da zai babbar abin da zai shine zama mai karfin rai mai sadaukantaka gaira annani yace sai dai fanni duk wani mai kin wulaganci za a same shi da sadaukantaka sai dai ni gaira annani sai dai ni iza arorat rular dara idi idan ta farko na kan gaba a garken namun jeji ta fito wakacin da ta farko ta fito a cikin namun jeji wadda take a kan gaba absalu to na fi kowa sadaukantaka domin ni wannan ta kan gaban zan ce sai na kamu muna jeji dabbobi suka taho a guje to ni ta kan gaban ma zan ce sai na kamo ba wai ta baya ba ba wai ta baya ba sai na kamo ta kan gaba hakanan kenan ma ashe a rayuwa idan lamura suka fito mutum ya harin na kan gaban ba wai na baya ba ba wai ya tsaya cewa da ko na ba na samu ina laifi a a sai ka kai na kan gaba in yau ko wani abu ne ake to kai hangi na gaban ya zama kuma shi ka nufa sai ka samu an gaira annani za aurara tulat dara idi absolu ko jarrabawa da ake matsala ga matsayi na farko ga na biyu ga menene ga me to kai kai harin na farkon sai ka samu na farkon ba za ka yadda da na biyun ba shi ne ka nuna cikakkiyar sadaukantaka kenan ka nuna cikakkiyar jarumta da juriya kenan za ka ja ba za ka yi kasala ko na biyun ka samu ko na uku ka samu ai shi ma dai ba laifi da laifi tun daga na farko to kai harin na farko wa kullu abiyin basilun kullu din wato mubtada ne an yi mubtada da ni kira saboda an rafa ko saboda an rafa wa kullu abiyin basilun gaira annani gaira ya istisna'i ne ko muttasili kuma wanda yake daga bayan tamamul kalam kamar bayan tamamul kalami gashi kuma daga mujabi ba manfi ba shi yasa aka yi nasara aka ce gaira annani anna da ita da inna duk an ce an ba da zabi a ciki ko da lakin na da ka'anna su hudun nan an ce an ba da zabi a ya ce ka iya cewa innani ko inni ko inni ko innani wa ma'ala Allah a kif wa kun muhayyara filbaƙiyati wadiraran haffafa minni wa anni ba'aru man kad salafa yana mai alfiya yake fada ko walaita ni fasha walaiti nadara wa ma'ala Allah a kis wa kun muhayyara filbaƙiyati wadiraran haffafa minni wa anni ba'aru man kad salafa wa laitani fasha a ce laitani ya fi yawa wa laiti a ce laiti ko na dara kaɗan ne laitani shi ya fi yawa ƙur'ani di ya laitani ya laitani kuntu ma'ahu ya laitani lamu ta kitabiya laitani din gudano ne a ƙur'ani ba su da yawa ko sun kai gudano ya laitani lamuta kitabiya ya laitani kuntu ma'ahum sai wanne ya laitani lamattakhis fulanan halila lakadaran ne sai wanne kuntu turaba na hudu akwai wani ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima na biyar ya laita kala ya laita kaumi ya shi amma ba nuna laita ce kawai ana magana inda yake ya zo an rafa gayar mutakallim inda aka ce a sa nunul wikaya shi ne ya fi yawa wanne ne shahidin da malaman na suke kawowa akan ita laita inda ta haɗu da yar mutakallim ya lamirul mutakallim amma zama ba sa nunul wikayati ba ya laiti za ma kana za ku walastu wa kuntu awwalahum waluluja ya laiti iza ma kana zakum walaitani fasha walaiti na dara wa mala Allah a kis wa kun muhayyaran fil baqiyati sauran guda hudun da inna da anna da ka'anna da lakinna an ce an ba da zabi shi dai anan ya kawo da nuna dukkan lugogin guda biyu sun zo a qur'ani ko inna niya ana Allahu nabil ibadiya anniya anal gafurur rahim anniya anal gafurur rahim inniya amantu ba ce inna ni ba ba ce inna ni ba hakanan lakin ni ko lakin na ni hakanan kamar yadda ya ce annani gaira annani sai dai ni nan wani dalili ne ya sa aka yi wa hamzar inna fataha aka ce anna menene dalili ta iya zo a cikin magana ya ta zamo ta zo da kasara in ta zamo ta ta zo da kasara wa kama harajaka rabuka min bai cika bilhaq wa inna fariƙa minan ta zo a cikin magana amma kuma ta zo da kasara ko akwai dai dalili menene dalili hanya kuwa in haka ne misali na suratul furqani wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa kaga ake cewa innahum ba sai annahum ba ino illa din ba istisna'i bane shi ma illa innahum la yakuluna da'ama wa yamshuna fil aswaq menene yasa aka yi mata eh farkon magana cewa aka yi fakasir filip tida in a halin farkon magana ne sai ta zo da kasara ko fakasir filip tida wa fi bad isla wa haisu inna liyamini mukmila au hukiyat bil qawli au halat mahal halin ka zurtuhu wa inni zu amal wa kasaru min ba'di filin kulli qabil lami ka alam innahu lazutuka me yasa aka yi mata fata a nan وحمزة إن نفتها لسد مصدر مصدها وفي سوى ذاك كسري an ce ka'ida guda ɗaya ce inda duk masdari zai iya tsayawa matsayin ita inna da ma'amulanta to sai a yi mata fata to a nan wani masdari ne zai iya tsayawa gaira annani iza aurarat ke cewa kenan inda yake ta zo a mahallin rafa ko ta zo a mahallin nasba ko ta zo a mahallin jarra ta haka ba nan dai ta zo a mahallin jarra ne ko saboda murafu ilaihi ne gaira din za a rafa an rafa ga annani iza ararat rular da ra'idi domin aka ce za a kawo masdari ya za a yi a kawo kenan ya za duk inda aka ce anna inda aka ce anna to za a iya kawo masdari ya tsaya matsayin ita anna din da ma'amulanta nan wani masdari ne za a kawo kenan ya magana za ta koma wa kullu abiyin basilun gaira annani idza arara dolar dara idi afsalu غير أنني إذا أردت علا الدرائد أفصل هم؟ آه مثلي بقى مصدري بني سوناني yawwa a kawo masdari ba ni iza ararat ulat dara'idi afsalu shaja'atu ko manzari ne na shaja'a shaja'ata da kanku amma dai shi din ne amma idan haka ne ai sai ka kawo na kalmar da yake ta zo a wajen tunda da shaja'atu da basalatu da ɗaya ne ka kawo gaira basalati ke dan ku to amma haka din ne haka ne ɗalibran haka ne kuwa gaira Aha, to gaira kauni absala. Gaira kauni absala. Iza, iza, me matsayinta? A mahallin me take? Nasuba, saboda zarfu, zarfu zamanin ne ko? To menene yana sabce ta? menene na sarci wannan izadin a gare shi jumla da aka rafa haka ne absalu ko absalu sadaukantakar tasa finsa a sadaukantakar wakacin da ta farko ta bijira na farko a cikin garken dabbobin jeji ya bijira to sannan ya fi koyaushe sadaukantaka sanda masu himma za su ce za su haƙura da kama na baya to shi ba zai haƙura da kama na bayan ba sai ya kama na gaba na kan gaba masu ya sha kansu iza ararat jumlar ararat tular da ra'idi a mahallin jarra take kenan ko da rafa iza zuwa gare ta wa kullu abin basilun wannan jumla ce ibtidaiya ba ta da mahalli gaira annani iza gaira annani har zuwa ƙarshe ba jula ce ba ba jula ce ba a wannan baitin marfu'ai da muke da su sun kai nawa mansubai sun kai nawa majarurai sun kai nawa ko abin da yake a mahallin rafa ko mahallin nasba ko mahallin jarra akwai marfuyi akwai abin da ba marfuyi bane amma a mahallin rafa yake akwai mansubi akwai wanda yake a mahallin nasba akwai majaruri akwai wanda yake a mahallin jarra ka fili ya ce zai fushi akwai mai zumi akwai wanda yake a mahallin jazma ko ko da dai ba mai zumin a nan a baitun ko
ma'ula
su ne marfuwa wanda suke a mahallin rafa ko ko babu wani abun da yake a mahallin rafa gara ba abin da ba a mahallin rafa yake ba mansubi ne a zahira menene eh shi absalun shi ne a mahallin koko wani abu ne ta eh absalu ai mufradi ne abalu tafrili wa kullu adiyin basilun gaira annani ya mai alfiya yake faɗa game da labari cewa yakan zo kaka da jumla yakan zo kuma wa abaru bi zarfi no bi harfi jar da farko ya ce ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والهبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والعياد شاهدة ومفردا ياتي وياتي جملة هاوية معنى الذي في قتله eh, sai me Mm-mm. kafin a kai nan a ba ya zo shi jumlatin ba ya zo mafurade jamidu ko farigun wa in yushtaka fa wa zura miri nistakan wa abrizan humulakan haisu tala ma laysa ma'anahu lahu muhassila to ana akwai wanda yake mushtaki ko ko babu mushtaki basilu mushtaki ne ko afsalu shi ma dai mushtaki ne an ce ko wa in yushtaqqa in labari ya zo mushtaqi mufradi ne amma mushtaqi fa awa zura mirin istakan in ka ce zaidun jalisun akwai huwa wanda shine fa'ilin jalisun din ko in ka ce zaidun jalisun ko ka ce Allahu akbaru akwai huwa akbaru huwa wanda shine fa'ilin akbaru shi yasa nan muna da abin da yake a mahallin rafa guda nawa a baitin nan wa kullu abiyin basilun gaira annani idza ararat ulat dara'idi afsalu da wanne da ba- basilun da afsalun iyakarsa kenan a adarar ai'ula ne fa'ilinta shi yasa suna ne zahiri illa wato marfu'i ne rafatarsa ta gadira tun da makasuri ne ula ma- suna ne makasuri amma iyakarsa kenan mushtaki nawa ne a cikin baitin abiyin akwai basilu Ahan, sannan akwai absalu ko dukkaninsu mushtakai ne shi yasa ko kenan suna da lamiri tare da su abiyin huwa akwai huwa fa'ilin abiyin tunda abiyu menene sifa mushabba ce so sunan fa'ilin daga haka ne abin ake cewa daga aba ya ba fahuwa abin Eh, a abiyu ai ba abiyu ba falu tafril ba ne abiyu kamar irin su waliyu ne ko menene kenan ko kawiyu daga aba ne ya ba ba wata ba wani fi'ilin a nan banda a baya ba Hmm? ko sai an duba mutaru adiyun to sigar mubalaga ce ba sufa mushabbaha ba ce ala kulli halin dai akwai lamiri a cikinsa ko da sufa mushabbaha ce zai aiki kama aikin sunan fa'ili ita sufa mushabbaha tana aiki shi yasa ba ake ce mata sufa mushabbaha fahu sifatun shabbatahu bismi fa'ilin ko walaysa shilhil mustafa gairu ainihi to ba wa kullu abiyin basirun gaira annani iza ararat ulat dara'idi dara'idi jam'i ne ya mufradinsa yake a daridu ko ko daridatu daridatu ake cewa daridatu mufradin shi basilun dinnan ya filinsa yake daga wani babi ne Hmm? basala ne ko basula ko yana zuwa da fuskoki da yawa akwai filai masu zuwa da fuska uku da fa'ala da fa'ula da fa'ila duk a cikinsu to shi wanne ne a ciki mai fuska ɗaya ne ko biyu ko uku akwai mai fa'ala fa'ula akwai mai fa'ala fa'ila akwai mai fa'ila fa'ula ya ma fi yawa wanda za a ce ya iya zuwa fa'ila ko fa'ula ko yadda shehu abdullahi yake faɗa a hisnu ratin ko ko mai murwis sabi waye ya haddace hisnu da ya kai Nala Ibrahim, hisnun yana nan ko daga lamiya an tsaya. Shi basala ake cewa ko basula ko duk fuska biyun ana faɗa. ana faɗa fuska biyu to sai ka kawo hujja a kai sai ka kawo wanne ne a malaman lugga ya ce da fuska biyu yake zuwa to wannan dai baitin kenan sai mu sake maimaita shi ko sai kwarai din ma'aunin su da dinnan daga a baya ba ne ko ko akwai abiya akwai abiya daman a baya ba dai an ce shazzi ne ko saboda ba wani dalilin da zai sa ya zo da fata an ce sharaɗin fa'ala ya zo bisa ya fa'alu shine ya zamo aininsa ko laminsa na daga huruful halki ko ya me lamiya yake faɗa a nan Hmm? ya me lamiya yake cewa wa in ya ku gai a ma ba tsarin ba ne ko Hmm. to, eh, eh. shi bas fi gari haza li zil halki fatan ashe bil ittifaqi ka atin siga min sa'ala in lam yura'ab wa lam yashhar bi kasratin naw fatin kam aw rabbin kayan giwa ma sarrafta min dahala ko to amma a ba ba ɗaya daga cikin bin ba ɗaya daga cikin bin amma aka ce ya ba aka ce shazzi ne ko ko ta dahulun lugati ne to a biyun din nan dai abinci ko a gani ko a mutaru ko da a mutaru sai ne kawai abinci ko a gani wa kullu abiyin sannan shi basilun din a dubo ya fi'ilin nasa yake sannan a kawo kuma fi'ilai kamar guda nawa kamar guda bakwai wanda suke zuwa marin nasu da fuska uku tare da cewa ma'anar ɗaya ne ko fa'ala ko fa'ila ko fa'ula yana zuwa da fuska uku kamar guda bakwai a kawo kamar bakwai sannan a kawo uku masu zuwa fa'ala ko fa'ula sannan a kawo uku masu zuwa fa'ila ko fa'ula ko ya isa haka ko a kara zuwa su kuma fa'ala ko fa'ila ko fa'ula amma ma'anar da bambanci akwai fi'ilan da suke zuwa a ce fa'ala ma'anar daban fa'ila kuma daban fa'ula kuma daban ko? Hmm? haka ne ko? gumuru da gumuru ko? algamuru ma'un gazura walgimuru hikidun sutura ko? walgumuru zu jahalin sarafihi walam yujarribi to sai wanne sai na ramani rai wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim iz ajsha'ul qaumi ajalu wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim iz ajsha'ul qaumi ajalu wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim iz ajsha'ul qaumi ajalu sai mi gaba da ku ya fada a baya cewa didde wanda yake mai kin wulakanci za a same shi da sadaukantaka ko karfin rai ko da yake ya ce a masu karfin ran ma shi ne kan gaba musamman idan namun jeji suka fito domin shi ta kan gaba yake hari dabbar da take kan gaba yake hari ba ta baya ta baya yake hari ba sai ya kai kan gaban ma to tayo wanda ya ji wannan magana da ɗauka hanya ba tsananin kwaɗayi ba ne ko yasa haka ko zara ita ce take sa shi wannan ko zari ne cewa bara sai ya kashe da yawa don yana da yawanci sai ya kawo magana wadda za ta nuna ai ba haka ɗin ba ne shi yasa irin wannan ababin balaga ana kiransa kaka kenan ya sunan irin wannan ababin balaga a faɗi magana amma sai a ji tsoron cewa maganan nan a iya yi mata wata bahaguwar fahimta sai a kawo wani ƙarin bayani wanda zai maganin ko zai kare wannan bahaguwar fahimta ya ake kiran haka a babun balaga Hmm? a istidraki daban Ka- ba usulubul hakimi ba ne istidraki kaga irin su gibbin diyarin latilami abu halki da mu bala wa gayyara hal arwahu wa mu wannan ko ba shi ba ne a istidraki amma su a balaga ba istidraki suke cewa ba istidraki ne amma a balaga da yadda ake kiransa istidraki na balaga ma a babun badi'i ake karantawa shi ko wannan an fi karanta shi a babun ma'ani ko a fannul ma'ani ko kaga kamar na mai cewa fasaka fasaka diyaraka gaira mufsidiha menene saubun rabi'i wa dimatun tahami saubun rabi'i wa dimatun tahami fasaka diyaraka ya ce gaira mufsidiha yi addu'a Allah ya kawo ruwa amma sai ya tuna wani lokacin fa ruwan in ya zo kuma yakan yi banna sai ya gaggawa ya ce gaira mufsidiha amma fa ruwan ba wanda zai banna ba ya ake kiran irin wannan na baya- na ma'ani ya yake cewa nabi da musawa ce to ya babin yace a mi'atul ma'ani a kisi biza'idin anhu wa rarbul awwali wa hasu jumlatin aw jumali aw juz'u jumlatin wa ma yadullu alaihi anwa'un wa min hal aqalu sai me kuma na karshe to ai a wannan ne aka yi bayani ko shi idinabi ne wannan idinabi ake kiransa ko a kuma idinabin ana kiransa ihtirasi ko ihtirasi ake kiransa ihtirasi wato kariya ihtirasi alif da ha karami da ta da ra da alif da su ihtirasi ake kira irin wannan nau'i ne na idinabi shi ma nau'i ne na idinabi yace wa in muddatil aidi ila zadi idan aka miƙa hannaye ga abinci lokacin da aka zo gurin cin abinci lam akun bi ajalihim ba ni ne na farkon sa hannu ba sai ma an gama sa hannu ni zan sa a ƙarshe sai ma kowa ya gama sa hannu naga kowa ya sami inda zai ci sannan ne zai- zan sa nawa na samu waje iz ajsha'ul qaumi domin wanda yake ya fi kowa tsari ko kwaɗayi a cikin mutane a ajalu shine mai saurin kai hannu abinci shine mai saurin kai hannu abinci to ni ba mai kwaɗayi ba ne ba mai zari ba ne in an zo wajen cin abinci ma sai kowa ya sa hannu na ga akwai ragowar waje kowa ya samu wani waje ya ragu sannan zan sa nawa hannun in ba haka ba sai in kyale wanda bai samu ba ya sa ni na ci a gaba shi yasa ashe wannan kokarin kamo dabbar da yake fifiko da yake kan wani ba wai dan sha'awar tara abincin ne ko samun abincin ba a'a dan ya samu dai wasu su amfana domin ya samu wasu su amfana ba wai dan kansa ba ba dan kwaɗayin abincin da shi yake ba a'a yana yi wa mutane sha'awar su samu ne shi yasa duk yake wannan eh, himma Eh, shi yasa yake wannan himma wa in muddatil aidi wawi dai wannan ma iya cewa ta mecece ta yi sinafi ce to in kuwa fa no in in guda nawa muke da su ta jiwo in shardiyatan wa nafiya wa za'ida ne ko ayran mus- mhm. wa shahidu in nahnu illa basharun mhm. tana da manoni guda nawa taji'u in shardiyatan wa za'ida wa huffifat ayran min al-mushaddada wa waradat nafiyatan tana da ma'ana hudu to a wannan ma'anonin nata guda hudu wacce ma'ana ta ɗauka a nan sharɗiyya ce wa in muddatil aidi an ce filin sharaɗi da jawabi iyaye su zo mariyai iyaye su zo murari'ai iyaye su zo sun saba ko a nan dangane da lafazi sun zo kaka dangane da ma'ana kuma sun zo kaka can mai alfiya ya yake cewa a babin jawazimu ya mai alfiya yake cewa da sharaɗi ko da jawabi sukan zo filin sharaɗi da filin jawabi ya yakan zo abi na masu jazama sun kai guda nawa a ƙur'ani a ƙur'ani wacce ce kuma ta ƙarshe wacce ce a datu sharɗi ta farko mai jazamtar fi'ili biyu wadda yake ta zo a ƙur'ani wacce ce kuma wadda yake ta ƙarshe ta'alu shi ne na farko ko kafin ita babu sumunin farko gaba ɗaya babu sai a sumuni na biyu kenan wa in kuntum fi raibin a wannan sumunin ne dai shi ma sumuni na biyu ne amma sumuni na farko gaba ɗaya babu na yi zuwa masalum a yi zaba ta jazama ko ta yi zuwa masaluhum babu za a cikin sunan masaluhum ne kenan amma dai kafin wannan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu akwai ko ya zanta guda ɗaya ne ko akwai falata ja'alulillahi an dada ita in din wannan ita ce ta farko to wacce ce na ƙarshe ya tsarin ma'amulanta biyu suka zo ita ta farkon nan sharaɗin ya zo mari ko amma jawabin sai aka kawo jumla ɗalabiya ce ya sa aka safa ko fatu fa'atu an kawo jumla ɗalabiya ne ismiyatun ɗalabiyatun wabi jamidin wabi mawalan wabi kad wabi tanfisi na ƙarshen faunni ne yaini au murari aini tulfihima au mutakhalifaini tulfihima ta yiwu ka samu fi'ilin sharaɗi da fi'ilin jawabi ya zamo mariye ne duk mari ne kamar wa in uttum udina da sharaɗin da jawabin duk ya zo mari au murare aini ta ya zo kuma duk murare aini kamar wa in ta'udu na ud wa in ta'udu na ud au mutahalifaini ta yi kuma ya zo sun bambanta marin an sharaɗin ya zamo mari jawabin murari'i ko kuma sharaɗin ya zama murari'i jawabin kuma mari ko kama man ya kadini bisa yi'in ko man ya kidini bisa yi'in kuntu minhu kashe ja bai na halƙihi wal waridi man ya kidini bisa yi'in ko na hadisin annabi man ya kum hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man ya kum lailatul qadari gufira lahu ma taqaddama min zambihi ina misalin inda yake marin kuma ya zo ɗan sharaɗin ya zo mari jawabin kuma murari wanne aidi ila zadi to amma jawabin shi ma wannan ma'anarsa ba murari ba ne tunda lam ta shigan masa murari da lam ta shigan masa ta mai da ma'anarsa ya koma muri ya sa dangane da ma'ana kama a ƙur'ani na misali fata bayyano wannan jawabin ya zo jumla ne ɗalabiyya sharaɗin mari jawabin ko murari an ce ya fi yawan samuwa fiye da a ce shi sharaɗin ya zo murari jawabin ko mari fa'am shi ma dai ya zo jumla ce da labiya kashi wannan duk murari'i ne in tansurullah yansurukum duk murari'i ne da sharaɗin da jawabin can ko malam a suratul hudin ko man kana yuridu hayata duniya wa zinata hannu waffi ilaihimu a amalahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika allazina laysa lahum filayarati illan nar wa habida ma sana'u man kana yuridun hayatar duniya wa zinataha haka yake ko nuwaffi ilaihim man kana kana shine sharadin ko nuwaffi shine jawabin sharadin ya zo mari jawabin ya zo murari amma sai a kokari a kawo guda uku ko bayan wannan zai zo ko sai an karbi na jiya tukun muddatul aidi kuma su sharadi adatu sharadi ka'ida idan ta shigar wa koda fi'ili mari ta shigarwa ta mai da shi murari ko ta mai da shi istikibali shi yasa misali kamar wa in uttum uduna ba wai ana magana akan abin da ya kuce ba ana yi akan nan gaba ne wa in uttum uduna hakanan kafin wannan farkon ayar mako in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in sa'atum falaha kafin wannan ayar in ahsantum ahsantum li anfusikum shi ma ba wai ana nufin in kun kyauta a nan baya ba a nan gaba in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha to shi murari akwai wasu shi dai murari ya asali salihul lilhadi au lil istikbal ta iya zama yanzu ko nan gaba ko to amma akwai wasu kalmomi da in ya zo tare da su sai ya zamo sun ayyana ma'anarsa ya zamo sai istikibali akwai kuma wasu wanda in su ya zo tare da su za su ayyana cewa yanzu akwai kuma wasu kalmomi ma in ya zo tare da su sai su mai da ma'anarsa ya koma muri kamar irin su lam ko lam kaga tana mai da murari'i ya koma mari lam tana mai da murari'i ya koma mari lam ya ji zaidun amsi lam ya ji zaidun amsi wa ja alana wa in muddatul aidi ila zadi aidi suna ne na ko madda ita madda fili ne daga babin kaka ta'ala wanda yake kuma ya zo mura'afi kuma a'a asalinsa ba a nan ba e a asalinsa wai ya zo kaka mura'afi kuma lazumi ko muta'addi muta'addi ne fa'ala ce mura'afa muta'addiya shi yasa murari'inta asali shine ya zo bisa ya ko ya yake cewa alamiya game da wannan bisa ya sai dai dan abin da ya fitar ya ce an kwai guda daya washazza wayan durza to kafin warin ma'aina mu'addahu ba ya yi ce a kura a fa lazima tana zuwa bisa ya fi ilu murari in ta zo bisa ya fi ilu ko a kafin nan eh ainan auka a ta kazal mura laziman ka hanna dala warin ma'aina mu'addahu wayan duru za ka sare to dai wannan ana cewa madda ya muddu shi yasa ta zo bisa kiyasi ba tana cikin wanda yake sun bauɗe ba ba tana cikin wanda yake sun bauɗe ba madda galibi an fi amfani da ita kama kuranin an ce madda ba a madda ba to galiban yakan zamo ba abu mai kyau ba sai dai a madda shi kuma ya fi yawan zuwa abu mai kyau sai dai akan samu sabanin haka kamar misali a kira mu kaga karshen wayumiduhum fi can wa'iwanuhum yumidunahum fil gayyi na karshen suratul arafi ko wa ihwanuhum yumidunahum wannan aka kawo a madda a cikin abu wanda yake mara kyau a cikin abin da yake ba mai kyau ba kuma madadu dai ba wai masdarin madda ba ne maddan shine masdarin madda madda maddan كل من كان في ال... في الرلالة فليمدد له الرحمن مدا مدا با مدد با madadu ba masdarin madda ba ne sunan masdari ne ta iya zo ga madda ko ga amadda Eh, ba kamar yadda wasu masu dimuwa suke cewa wai malaman tasawufi ba san abin da suke ba suke cewa wai madadi madadi ba san madadi wai sai abin da yake mara kyau ba ai ba haka ba ne madadi ya iya zuwa masdari ga amadda ya iya zuwa kuma masdari madadu ya iya zuwa masdari ga amadda ko ga madda tunda shi madadu ba masdari ba ne suna ne suna ne na masdari ko an gashi a ƙura'ani walau ina bi mislihi madada wannan ai ba abu ba ne mummuna abu ne mai kyau tunda ana magana rubuta ayoyin ubangiji ne ko kullu kana albaru midada li kalimati rabbi lana fi albaru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi mislihi madada to za ce wannan madadan din da aka kawo ne mara kyau to wa in muddatil aidi aidi kuma shi naibul fa'ili ne marfu'i da rama mukaddara ko ila zadi mun yi ma'anonin ila ko ba a zo ila ba ba a zo to ai kai ta alfiya ma bashiru ma'anonin ila sun kai na wanda mai alfiya ya kawo mun za a dauka cewa ma'anar intihai ne ko asalin ma'anarta ila zadi lam akun lam wannan ita ce mai jazama wadda yake ta jazanci a kun tana jazantar fili guda ɗaya kuma dai ta shiga murari ta mai da ma'anarsa ya zama muri ita da lamma sun yi tarayya a wajen abu biyar kuma sun bambanta a wajen kusan abu biyar yana ɗaya daga cikin inda suka bambanta kamar nan yanzu nan bayan da za a yi lamma ta zo a farkon jawabin sharadi ba dama ka ce in yakun zaidun lamma ya kuma amru amma ka iya cewa in yakun zaidun lam ya kuma amru lam ya iya zuwa tare da adatu shar ko a farkon ya zo tare da adatu shar din kanta ko kuma ya zo a jawabi ni ya iya zuwa ka iya cewa in lam ya kuma zaidun lam ya kuma amru ko la ya kuma amru ga sha ƙurani da yawa akwai inda in ta zo da lamko illam ta falu fa illam ta falu fa illam ta falu wanda ake cewa ita in in ta zo tare da lam to a sannan sai ya zamo ita lam din ita ce za ta yi aiki amma ba in din ba kamar illam ta falu tafalu din mai zumi ne amma abin da ya masa jazma shine lam din ba in din ba to lam tafalu kuma gaba ɗaya shine a mahallin jazma da in lam tafalu din a gaba ɗaya kamar yanzu wannan lam akun a mahallin jazma yake cewa jawabin shi in din ne wancan bayan jawabin wancan in din ne amma yanzu a kundin da ya lam din ce ta zazamce ta can cewa Abdullahi dan Fodo yake faɗa mai fitar tafsiri wa alki in ma'alam wa amil ma'ala li'anna lam tulazimil ma'amula tare da lani in ta zo sai zamo in din ce ta aiki illa tan suruhu in ce ta jazamci tan suru amma in lam ta falu lam ce ta jazamci ta falu ba in ba illa tan suruhu illa kafin nan ma illa menene illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima illa tanfiru yu'azzibkum to anan ba la din ce ta jazanci tanfiru ba in din ce ta jazanci tanfiru amma in lam ta falu wannan in lam din ce ta jazanci ta falu ba in din ba to lam akun bi ajalihim nan an ƙara ba a labarin kana manfiya ko ya ibn malik yake faɗa game da wannan walaisa ko jarral bal habar wa ba'da ma walaisa jarral bal habar wa ba'da la wa nafi kana kad yajur wa ba'da la ya faɗa cewa bayan ma akan sa ba ta jarra ga labarin ma kamar a ƙur'ani ko ma rabbuka bizallamin lil abid ko ma rabbuka bi gafilin an sa ba ma rabbuka gafilan ne asali ko ma rabbuka zallama to amma sai aka ƙara ba haka nan alaisa alaisa allahu bi a hakamil hakimina alaisa allahu bi kafin abdahu